أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masjidu al-khulafa'ur rashidin dan ci gaba da karatunmu na hallul masail fi sharhi fi sharhi mukhtasari al-akhdari wannan shine majalisi na 24 a cikin karatun wannan littafin idan ba a manta ba sati da ya gabata muna cikin babi wanda yake mana bayani akan lokutan sallah malaya mana bayani kacokan lokutan sallah wanda suke muhtari zababban lokaci na kowace sallah kuma haka da lokaci na larura na kowace sallah malam sai ya liƙe mana karatu da hadisin jabir ɗan abdullahi yarda allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imamu ahmad da imamu nasa'i da imamu turmuzi dukkan sun wutar da shi hadisi ne ingantacce wanda yake bayyana mana abin da ya wakana lokacin da aka farlanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah ce harkon lokaci mala'ika jibril ya zo ya yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a harkon kowane lokaci na kowace sallah sannan washe gari mala'ika jibril ya zo a ƙarshen lokaci na kowace sallah ya yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama banda sallan magariba sallan magariba irin yanda ya sabko mai a lokacin jiya haka ya yi ya sake sabko wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana ko Jabir bin Abdullah yake bayyana mana a cikin hadisin yake cewa yake cewa kankanin wannan wannan lokutan guda biyu yace waqtun shine lokacin sallah shine yake cewa summa qala ma baina hadaini alwaqtaini waqtun malaika jibril yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake tsakankanin wannan lokutan guda biyu lokacin sallah wanda muka sallata a jiya da lokacin sallah wanda muka sallata a yau yace shine lokacin wannan sallah kenan yana da kyau mutum ya kiyaye saboda ubangiji ya umarce mu inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ai sallah ubangiji ya riga ya furlanta wa bayu ya sanya mata kowace sallah lokaci ne wanda yake kayyadadde an sanya sallar magriba ga lokacinta ga lokacin shigarta ga lokacin hutatta sallar isha ga lokacin shigarta ga lokacin hutatta haka sallar asuba ga lokacin shigarta ga lokacin hutatta haka azhar haka ita ma la'asar haka mun sani ba wani abin da ubangiji yake yi game da bawan shi face da kwai hikima a ciki ubangiji ya buƙaci mu zo mu gana tare da shi a wannan lokutan to mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan lokutan don mu zo mu gana da ubangijinmu mu samu rahamar shi mu samu jin ƙanshi mu samu fadalar shi kasancewa duk lokacin da bawa zai zo ganawa ga ubangiji ya kasance daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu zaka shigo masallaci sai ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaaba rahmatika da suna Allah tsira da amincin Allah shi tabbata ko tsira da aminci su tabbata ga annabin mu sallallahu alaihi wa sallama Allah ka bude mun kohohin rahamarka a gami muke nema lokacin da muka zo ganawa da ubangijin mu ba abinda bawa ya hiso sama da rahamar ubangiji haka lokacin da zaka huta lokaci ne bayan an gama sallah an huta lokaci ne na fafutuka lokacin neman duniya lokacin ya za a gyara abinci ya za a gyara harakoki ya kare ka roki ubangijinka Allah ya maka budi na daga rahama shine idan zaka wuta sai ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik ya ubangiji ina roƙonka daga fadalarka ka gani fadalar kuma ubangiji yalwatatta ce ubangiji in bai ga dama ba ba wani wanda ya samu isa ya samu fadalar shi shine ai yake bayyana mana ya cikin suratul juma'a fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka gama sallah ba wani abu wanda ya rage tsankaninka da kai da ka zo kai abin da aka umurce ka ka aiwatar da shi menene yanzu sai ka huta ka tahi ka ku yaɗa a saman doron ƙasa ku nemi fadala ta ubangiji fadala ta ubangiji arzikin shi ne harakoki ne ko ma menene yana kalkashin fadala ta ubangiji da haka bawa yi kokari ya gyara sallar shi lokacin da hayaniyar ko hada-hadar da za a wuta a yi ta awa biyu awa uku za ta ɗauka ka yi kokari ka yanke ka zo ka gana da ubangijinka rubama a cikin gana wannan da ubangiji zaka bujiro wa ubangiji bukatunka na wannan harkar da kake so ka buga za ka roƙa ka ce ubangiji ina roƙonka daga fadalarka wannan haraka da muke so mu buga ubangiji ka yalwata mana ka datar da mu da samun wannan fadala an kai tsaye ubangiji sai ya taimake ka ya amsa maka addu'a ka ya yassare maka abin da ka kasance kana nema haka bai dacewa mai yanda da yawa daga cikin mu muke aiwatarwa ka zo ka zamna kana wani aiki awa daya awa biyu awa uku awa hudu ka cire ka zo ka yi sallah a cikin jam'i minti goma za ka gani abin ya zamanto maka kalubale a bari bari in karasa bari bin gamba bari kaza bari kaza a zo a yi sallar jam'i baka sallaci jam'i baka sallaci sallah ba tare da jam'i ba shi kuma dukkan hayaniyar da ake wannan ita ce gaskiya wannan hoti ho ne ba da zaran an ce yau babu kai ho harkokin nan ci gaba za a yi da su ba ba wani jinkirtawa ba za a yi ba a ce a tun da wani bai na a daga mai kafa sati biyu ba ma ya aiki ba ko kuma wani amma makamancin haka ana kai ka ana kai ka ana binnewa dawowa za a dora daga inda aka tsaya daga dan me sanya ba ka yi wa kanka gata ba lokacin da aka ce maka hayya ala salat hayya ala fala ka ajje duk abin da kake ka zo ka amsa kiran da ubangijinka yake yi maka ka zo ka gana da ubangiji a lokacin da ya kamata ka gana da shi lokaci wanda yake zababbe gana wannan takan yi a ƙalƙashinta ka samu fadalar da baka taɓa tunanin samunta ba Allah ya datar da mu malin sai ya ci gaba da mana bayani nukta ta gaba kan hukuncin wanda ya bar sallah da gangan sai malin yake cewa wa qala sheikh rahimahullahu ta'ala wa man akhara as-salata hatta kharaja waqtaha fa alayhi dhanbun azimun illa an yakuna nasiyan aw na'iman Allah ƙara mi Allah shi kan shi mala yake cewa wa man akhara salata duk wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtuha har sai da lokacin ta ya huta fa alaihi zambun azimun wannan mutumin yana da zunubi mai girma illa an yakuna nasiyan sai dai idan ya kasance yana mai mantuwa ne akan wannan sallah au na'iman ko kuma yana mai barci lokacin sallar ya riga ya huce in da uzuri to wannan babu wani lahi a kanka amma dai babu uzuri kabar sallah da gangam har lokacin ta ya wuta to kana da zunubi mai girma inda zunubin inda mai dan rango ne ba zunubi bane wanda yake mai girma ba da shari'a ta ce maka a kaffara zakai abin da yake bai yi yauni ba zunubin shi bai kai ya kawo ba ubangiji sai ya sanya maka kai kaffara amma dai duk abin da ka gani an ce maka ka tabbatar zunubi ne ba a sanya maka kafara a cikin shi ba to zunubin ya kai makurata ba abin da zai daidaita ka da kai da ubangiji illa ka dawo ka durkusa ka nemi gafarar wannan abin da ka aikata shine mala yake bayyana mana ya'ni anna fi ta'khir as-salati an awqatiha al-mu'ayyana zamban aziman yana nihin lalle jinkirta sallah akan lokutanta wanda aka ayyana maka lokutanta wanda suke zababbu wanda aka bayyana maka tsakankanin wancan lokacin da wannan lokacin dukkan su lokacin sallah ne kamar yadda muka karanta hadisin Jabir yace zamban aziman kabari lokacin ya huta baka yi sallar ba to kana da zunubi wanda yake mai girma yace illa an yakuna li uzrin maqbul sai dai idan ya kasance mutun yana da wani uzuri uzurin wanda yake karɓar amshe isasshe uzuri ne wanda hankali yana iya ɗauka shi ne mala ya kawo misali kan nisiyan kamar mantuwa wani abu ne ya shiga gabanka sai ka mance da lokacin sallah kuma hakan tana iya faruwa da ɗan adam ya ce to wannan an yahi maka ya ce awin naum ko kuma barci wa nahwihi ma ko kuma wa'ansu abubuwa makamantan wannan wanda ana iya ɗaukansu a matsayin uzuri mala yake cewa dalilin mu akan haka waɗa Allah maɗaukakin sarki ubangiji yana bayyana mana a cikin suratu maryam yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u ash-shahawata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna gayya yace sai aka maye bayan su da wa'ansu 'yan baya wa'inda 'yan bayan nan adaa'u salata sai suka tozartar da sallah ba sa yin ta a lokaci wattaba'u shahawat suka bi abinda zukatansu suke so yace fa sawfa yalqauna gayya asannu za su hadu da sharri mafi mummunan sharri a gobe kiyama shine kaga nan yana bayyana maka bayan mutanen kirki sun zo sai aka maye bayan su tunda Allah tsarin ubangiji yana labarta mana annabawa ne wanda suka wuce an labarta mana annabi zakariya an labarta mana kissar ma'aihiya ta annabi isa da samun annabi isa an labarta mana annabi isa annabi ibrahim annabi annabi musa haka annabi annabi isma'il annabi idris sannan annabi annabi annabi idris annabi isma'ila shine ubangiji sai mai ya tike mana labarin sai yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wa'ansu mutane wanda suka mai bayan su sai suka zo a bayan su yace wannan mutanen da suka zo a ba'us salata wa'incan an yabe su sun kasance suna yin kaza sun kasance suna yin kaza kaga kamar yanda ubangiji yake bayyana wannan wazkur fil kitabi wazkur fil kitabi Musa innahu wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wazkur fil kitabi Musa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wazkur fil kitabi Isma'ila innahu kana siddiqan nabiyya wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya duka ubangiji ya labarta mana irin ayyuka na gari wanda annabawan nan suke yi dukkansu aka buga musu tambarin siddiƙan nabiya siddiƙan nabiya to shine bayan wa'annan annabawan sun shuɗe wa'inda suka biyo bayansu a ba'us salata sai suka tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bi son zukatansu kana dan abin da bai ta kara karya ba hidimar da bata kai ta kawo ba sai ka gani a ka jinkirta ta ka tahi ka gana da ubangijinka a aikin zai bace a bari in karasa bari sai suka tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka ba abin da zukatansu suke so yace to fa sawfa yalqauna gayya asanni za su hadu da wani sharri a rayuwarsu ga wannan ba kalamin kalubale bane ba ga mutumin da zai tsaya yana ji ana kiran sallah ya tozartar da wannan lokaci na sallah ya tozartar da wannan sallah ya kiyinta a lokacinta ko ya kiyinta a lokacinta bayan ya riga ya san lokacinta ya riga ya shiga yana jin ko ina kiran sallah yana tashi ai a wannan lokacin ne bawa bai da wani uzuri inda duk inda za ka daga za ka gani daga zara an ce maka lokaci ya shiga za ka ji ana allahu akbar allahu akbar dama ce ka zo ka samu wannan alkhairi ka shiga cikin wannan alkhairi wanda ubangiji wanda ya kasa ya raba zai ba wa bayan shi na gari idan ku mutum ku yaki to zai shiga cikin wannan tsarin fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u ash-shahawata fa sawfa yalqawna gayya Allah kiyaye mu dalili na biyu malin ya kawo a cikin suratul ma'un yake cewa fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahun yace wani kwari na wani kwari na azaba ya tabbata ga masu sallah suwaye masu sallan nan allazina hum an salatihim sahun sune wanda suke rabkanwa akan sallar su hadisi na gaba hadisin da imam sa'ad wannan hadisin da wannan ya rawaito shi hadisin sa'ad bin abi waqas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama an qaulillahi azza wa jalla allazina hum an salatihim sahuna yace na tambaye manzon mu tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi menene ma'anar hada shi madaukakin sarki allazina hum an salatihim sahuna hadisi ne wanda Imam al-Bazzar ya hutar da shi hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa manzo Allah sai yake cewa humul ladina yuakhiruna as-salata an waqtiha sune wa'inda suke jinkirta sallah akan lokacinta wa'innan sune aka ce fawailul lil musallina kwari na azaba zai tabbata game da wa'innan masu halayya sune masu jinkirta sallah akan lokacinta daga wannan ba ƙaramin musiba ba ce ba ba wani gata da bawa zai samu ko ba wata sula jaman da zuciyar bawa za ta samu inda zuciyar da kwai imani a jikinta illa a ce da zaran an yi kiran sallah ta taita sabke abinda yake wajibi a kanta kuma ka gani a hir'in waɗanda suke ganin a ai bari mu ta yi mu sabke mu sabke yaunin da yake kanmu mu huta wallahi ba sabke ba yauni bane ba wanda ake sabke shi a huta ba a ce an ji daɗi ba yauni ne wanda ya rataye da kai wanda kana horin ciki zaka sabke shi kana jin daɗi kayi wa ubangiji wani abu kana sa ran ubangijin ka zai sakanta maka da mafi alkhairi amma dai da zaran bawa zai ringa cewa a ai yauni ne bar dai in ta in sabke wannan sallar dai in shiga shagali na wallahi ya ji tsoron Allah wajibi ne ibada ya kasance imanan wahtisaban kana mai yarda da ubangijin da ya farlanta maka wannan sallah kuma baya da haka kana mai neman lada akan abin da kake aikatawa da zaran bawa yana cewa yauni ne in sabke in shiga shagali na wannan ya sani ba lada ba yake nema ba a wurin ubangiji ba kar a ce bai yi ba ko ka mutanen da suke tare da shi kadda su ce a wani ai baya sallah irin shi ne idan ya fake zai ajiye ta a gehe ya shiga shagalin shi shi ne wajibi ne sallah idan za mu yi ta musanwa zammama musan dalilin ya sanya muke yi musammi muke nema a cikin wannan sallar da muke aikatawa hadisi na gawa wanda dalili na gawa mala wanda ya kawo nke cewa wa annaufal mini muawiya radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala man fatatuhu salatun faka'annama watara ahlahu wa mala hadisi ne wanda ibn majah ya hutar da shi daga naufal dan muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yana cewa man fatatuhu salatun duk wanda wata sallah ta kubce mai bai yi ta a cikin lokacinta ba ya ce faka annama watara ahlahu wa malahu kamar ya yi asarar iyallan shi ne da da dukiyar shi ka leka ka ga irin yanayin dan adam yadda zai shiga yau a ce yau iyallan shi wani abu ya same su sun babu su a wannan rayuwa ko kuma a dukiyar shi dukkan ta ta kone babu ita babu ita wani hali dan adam zai shiga to shine yake bayyana mana da kwai hadisi wanda imam muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man fatatu salatul asr duk wanda yayi kuskure sallar la'asar ta kubce mai bai yi ta a lokacin ta ba yace fa ka annama watira ahlahu wa malahu kamar ya yi asarar iyallan shi ne da dukiyar shi kaleka ka gani mutumin da ya asarar iyallan shi mafi yawa susucewa yake mutumin da ya asarar dukiyar shi susucewa yake wani ya ta yi har abada ba zai dawo da hankali ba kaga wannan ba karama azaba ba ce ba kuma wai bautin kai yi tunanin wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azima zinubu wani sa'in abinda zaka ga kana aikatawa sai ka gani ba kamar ba komai bane ba amma dai shi abun ubangiji abu ne wanda yake mai girma zinubi ne wanda yake gagarumin zinubi ashe sanya a harkon karatu ma yace duk wanda ya bar sallah ya bar ta lokacin ta ya huta bai yi ta ba yace to wannan hube da wani uzuri illa ya aikata zinubi wanda yake mai girma abinda yake nashi shine tuwa zuwa ga ubangiji don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana duk wanda ya bar sallah ta kubce me to tabbas kamar yayi asarar iyallan shi da dukiyar shi hadisi ko dalili na gawa malai yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man jama'a baina salatayn min ghairi uzrin faqad ata baban min al-kaba'ir hadisi ne wanda imam al-hakim ya hutar da shi a cikin mustadrak ɗin shi hadisi abdullahi ɗan abbas yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa manza allah tsira da abinci allah shi tabbata a gare shi yana cewa man jama'a baina salataini duk wanda ya hada tsakankanin salloli guda biyu min ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba yace faqad ata baban min al-kaba'ir tabbas ya zo da wata kofa daga cikin manya-manyan zinubai ba tare da uzuri ba kurmi ya yi jimile ya ce a kai ba matsala bari bari ina cikin aiki bari in kammala bari na hada a zahar da la'asar wannan tabbas kamar ya zo da kofa ce daga cikin kohohin manya-manyan zinubai su kuma manya-manyan zinubai babu kafara illa tuba game da ubangiji wajibi ne mutum ya yi tuba sai mu koma harkon littafin mu malam da yake bayyana mana wa shari'u taubati annadamu alama fata wa niyyatu Allah ya'uda ila zambin فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها shine sharadin tuba shine kai nadama akan lahin da kai wa ubangiji ka hada sallah guda biyu ba tare da wani uzuri ba ba tare da uzuri ba sannan kuma ka yi niyya wannan washi ne na harko shi ne na ƙarshe ba zan sake haɗa wannan sallah guda biyu ba wannan laihin da na yi wa ubangiji kuma irin wannan halin mutum ya ɗau alwashin ba zai sake komawa zuwa gare shi ba wanda shi ne ubangijinka zai karɓi tubarka ya gafarta maka amma dai in ka ce halin zaka zarce da shi to kana ganin kamar ba komi ba ne ba to ubangijin ka yana iya kama ka da azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama Allah kiyaye mu mala yake cewa wa amma in kana ta'khiru an uzri yake cewa amma dai idan ya kasance jinkirta sallah har lokacin ta ya huta dalilin wani uzuri ne yace min naumin ka naumin aw nisyani kamar barci ko kuma mantuwa ya ce to wannan ha a gairihi ma ko wani abu makamantan wannan ya ce faƙar bayyanahu ƙauluhu alaihi salatu wassalam to faɗar shi manzan Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ta wadata su mana shi ne manzan Allah yake bayyana mana rufi a an ummati alhaɗa wa nisiyan wa mastukrihu alaihi an ɗauke wa al'ummata kuskure da mantuwa haka da abin da aka tirsasa al'ummata ta aikata ba a san ranta ba shi ne duk abin da bawa zai yi shi akan kuskure to wannan ubangiji ba ya zai kama shi da laifin wannan abin da ya aikata ba duk abin da bawa zai yi shi akan mantuwa to ubangijin shi ba zai kama shi da wannan laifin abin da ya aikata ba haka duk abin da wani zai tirsasa ka ka aikata shi ba a san ranka ba to shi ma ubangiji ba zai kama ka da laifin wannan abin ba ko da kalmar kahurci zaka furda diddanka horantawa wani rai dalilin tirsasawa da aka yi maka ko barazana da aka yi maka to wannan babu wani laifi a kanka haka yi wa kana da ammar bin yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da aka kashe ma'ayyar shi a gaban shi aka kashe ma'ayin shi a gaban shi akan sufurta kalma ta kahurci ba sufurta ba su ne horkon shahidai sumayya ita ce horkon wadda ta yi shahada a cikin addinin musulunci sannan baban shi yasir ya biyo baya shi da aka zo kan shi ya tabbatar da kashe shin za a yi kamar yadda aka kashe ma'aiwan shi aka ce ya furta kalmar kahurci ya furta kalmar kahurci yana hawaye da aka sake shi ya tafi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa manzan Allah halin da ya sa kan shi zala yake cewa babu laihi a kanka madama an tirsasa ka ubangiji ya sabkar da wannan ayar da take take take cikin suratul nahl yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadrun fa alaihim ghadabun min allahi wa lahum azabun azim duk wanda ya kahurce wa Allah absakan tirsasawa da aka yi mai amma dai a halin da ya furta kalmar kahurcin nan zuciyar shi tana cike da imani to wannan babu wani laifi a tare da shi kaga tursasawa ta zo in ya hali ya kasance in dai tursasa maka aka yi to babu wani laifi a tare da kai wannan shine karatun da malam ya bayyana mana akan mas'ala ta wanda ya bar sallah da gangam ya bar lokacin ta ya wuce Allah kiyaye mu Allah ya datar da mu da tsayar da sallah a cikin lokutan ta in a wani hali zamu kasance muna fatan ubangiji ya kawo mana dauki ya ƙara taimakon mu akan tsayar da sallah a lokacin ta sai mala yake cewa karatu na gaba yake cewa qala rahimahullahu ta'ala wala tusalla nafilatun ba'da salati subhi ila irtifa'i ash-shamsi wa ba'da salati al-'asri ila salati al-maghribi wa ba'da tulu'i al-fajri ila illa al-wirda lin-na'imi anhu wa 'inda julusi imam al-jum'ati 'ala al-minbari wa ba'da al-jum'ati hatta yakhruja min al-masjid zumala ya bar karatu akan hukuncin wanda ya bar sallah da gangam zai shiga maka bayani akan lokuta wanda bai dacewa game da mutum ya yi sallah ta nafila lokuta wanda aka hana a yi sallah ta nafila shi ne yake cewa wala tu sallah nafilatu ya ce ba a sallah ta nafila ba da salati subhi bayan an rigayi an gama sallah asuba. idan aka ce an sallame limami ya sallame ya ce assalamu alaikum to ba wata nafila wadda wani ya isa ya aikata ta a cikin shari'a sai dai game da mutumin ya kasance game da mutumin da bai yi ba raka'ata da alfajir ba dalilin kuracewar lokaci wannan an ba shi da ba ya ce ila irtifa'i shamsi daga lokacin da limami ya sallame bayan kammala sallah asuba to babu wata sallah ta nafila har sai rana ta ɗagu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana qadara rumhin daidai gulgudan goran mashi kamar metri biyu da rabi kamar minti goma sha biyar zuwa minti ishirin idan rana ta dago ko bayan hudawar rana da minti goma sha biyar mutum yana iya tashi yayi sallah shine mala ya bayyana mana ila irtifa'i ash-shamsi zuwa daguwa ko zuwa hawan rana ko daguwar rana bayan hudawarta kina wannan lokaci ne na harko wanda ba a sallah yace wa ba'da salatil asri ila salatil maghribi bayan sallar la'asar har zuwa sallar magariba kenan zuwa lokacin da rana ta fada shi ma ba a sallah ta nafila ba a sallah ta nafila a wannan lokaci yace wa ba'da tulu'il fajri illa alwirda lin-na'imi anhu yace kuma bayan ketawa alfajr babu sallah ta nafila banda sunanin rawatib ita ce raka'atan alfajr sallah ta nafila babu ita yace sai dai ga mutumin da yake da wuridi ya kasance kullun ƙarshen dare yana tashi yana yin shafa'i da wutir lokacin da ya tashi an rigayi ko lokacin da ya tashi wannan alfajir ya rigayi ya keto yayi arwalla kuma yana da raran lokaci kamun a tada sallar sallar sallar asuba kenan yana iya yin shafa'in shi da wutiri ko da raka'a ɗaya ce yana iya yin wutarin shi sannan yayi shafa'i yayi raka'ata lil fajr in ya gama in lokaci in ya bashi dama yayi ta a gida sannan ya isa masallaci in kuma ba lokaci ya huce ya tayi masallaci idan limami bai huto ba yayi raka'ata lil fajr in shi kamun hutawar limami in kuma limami ya riga ya huto kenan ya jinkirta bayan sallah sai ya rakata ne fajar ya shi yake cewa wa inda julusi imamil juma'ati alal mimbar haka lokacin da limami ya hawo kan mimbari ya zamna shi ma babu sallah ta nafila babu sallah ta nafila da zarar limami ya huto ana tsayar da sallah ta nafila sai dai ita ma rakata ratahiyatul masjid wannan su kuma su ake kiransu da sunanun rawatib su wannan zamu zo dai bayani mu karasa sai mu yi bayani akan shi yace wa ba'da al-jum'ati hatta yakhruja min al-masjid haka kuma bayan sallar juma'a har sai limami har sai shi wannan mamu ya huta daga masallaci kenan shi ma wannan a mazhabin mu na malikiya makruhi ne mutum bayan sallar juma'a mutum ya tashi yayi yayi yayi nafila amma dai jamhurin malamai sun tayi akan yana yiwa mutum yayi sallar nafila a masallaci ko kuma a gida su malaman mu na malikiya da suka karhanta yin sallah raka'a guda biyu a bayan sallar juma'a yace ana yin ta ne a cikin gida saboda manzo Allah idan ya gama sallar juma'a yana komawa cikin gida sannan yayi nafilar raka'a guda biyu a cikin gida ridda da kwai magana ta ibn taymiya da ibn al-qayyim al-jawzi wanda suka yi wanda suka rinjayar shine da kwai hadisi wanda imam muslim ya wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan idan mutum zai yi sallah bayan sallar juma'a yayi raka'a guda hudu kenan kai biyu ka sallame sallama guda biyu to shine idan a masallaci zaka yi sai kai guda hudu amma dai in gida zaka koma sai kai raka'a guda biyu wannan sune salloli wanda ake iya yi bayan sallar juma'a tunai idan muka ɗauki karatun duk da kamun mu shiga cikin sharhi mu ɗanyi ɗan ƙaramin bayani salloli na nafila suna kasuwa kashe biyu da kwai salloli na nafila mutlaka wanda yanzu nan mun gama sallan magariba zan tashi in yi ta yin nafila in yi ta yin nafila in yi ta yin nafila ba wanda ya sa mini kaidi zan yi iya abin da Allah ya riga ya rubuta mana haka kamar misalin lokacin da ka zo sallar juma'a ka zo masallaci a sa'a ta harko so a sa'a ta biyu ko sa'a ta uku ko sa'a ta hudu kana iya tashi ka yi ta sallah iya abin da Allah ya riga ya kaddara maka za ka sallata wannan su ne ake kiransa na nafiloli wanda suke mutlaka amma dai nafiloli wanda suke zawatul asbab wani sababi ne yake sanyawa a yi su kamar misalin na shigo masallaci sababi ne ai wannan kuma ba ruwa na a wani lokaci ne na shigo in dai ba lokacin ba da rana take hudawa ba ko lokacin da rana ta kai tsakiya kamun ta yi zawali ko kuma lokacin da rana take fadawa wannan a lokacin nan bani da incin in yi wannan salloli na zawatul asfa sannan da kwai sunanun rawatib su ne salloli guda goma ko guda goma sha biyu hadisan ummu habiba da kwai hadisan ummu aisha da kwai guda goma da kwai guda goma sha biyu wanda su ma ana so mutum a ce a yini yayi kokari yayi su shine biyu kamun sallar asuba shine rak'ata ne fajr sannan hudu kamun sallar azhar biyu bayan sallar azhar biyu kamun sallar la'asar biyu bayan sallar magarba kidan nawa gare ka sha biyu wannan su ne wannan su ake kira da zawatul asbab idan ka zo su kuma wannan lokuta gare su wannan afwan sunanun rawatib to wannan su ne da kwai salloli wanda suke mutlaka da kwai salloli wanda suke zawatul asbab da kwai salloli wanda suke sunanun rawatib kina wannan nafiloli ne amma dai nafiloli mutlaka shine malam yake zai bayyana mana yake ce al-awqatul lati yunha 'anil nafila lokuta wanda ake hanawa a yi nafila a cikinsu ya ce hiya ma zakarahul musannif ya ce shi ne abinda malam ya bai umbata mana a cikin karatun nan ya ce wa ya shahadu lahu hadihil ahadith wannan hadisai wanda za mu kawo za su mana bayani ya ce ƙara alaihi salatu wassalam li umar bin abasa hina stakhbarahu ya ce manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi wa umar dan abasa lokacin da ya tambaye shi ko yake neman ya tambaye shi labari labari yake cewa salli salatar subhi sun aksir adis salati hatta tatluwa shamsa ake cewa ka sallaci sallah asuba sannan ka takaita sallah ko ka tsayar da sallah bayan sallah asuba har sai zuwa lokacin da rana ta hudo lokacin hudon wata kwaye kasance watar tafe shi ne ta ɗagu gwalgwadon goron mashi minti goma sha biyar bayan hudon wata ya ce fa'in na ha taɓo obai na karnin shaiɗanin domin rana tana hudawa ne tsakankanin ƙahon shaiɗani tsakankanin ƙahon shaiɗani a nan rana take hudawa ya ce wa hina izin ya sudu lahal kuffa a wannan lokaci ne kahure suke yi wa rana sallah suke yi wata sujada idan ka ɗauka bisu da lokutan bauta in ba lokacin haɗawar rana ba da lokacin hudawar rana saboda tana hudawa ne tsakankanin ƙahun shaidani hadisi ne wanda imamu ahmad da imam muslim suka wutar da shi dalili na biyu yake cewa wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala la salata ba'da salati al-asr hatta tagruba ash-shams yake cewa babu sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta rigayi ta fada yace wala salata ba'da salati al-fajr hatta tatlu'a ash-shams babu sallah bayan sallar asbahi har sai rana ta hudu aga sallah in dai sallah ce ta nafila to babu ita sai mi sai bayan rana ta rigayi ta fada haka ita kuma wadda take ta bayan sallah asbahi babu sallah ita ma sai rana sai ta rigayi ta hudu ina a wannan halin babu sallah yace wa hadithu ibnu umar radiyallahu anhu hadisi abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah si tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'ati al-fajr yace babu sallah bayan hudawa al-fajr in ba raka'atai alfajir ba shine babu sallah in ba raka'atai alfajir ba yace ghaira annahu yajuzu mala yake cewa sai dai ya halatta gawa liman nama min hizbihi aw wurdihi alladhi i'tadahu min al-layli an yusalliyahu ma bainahu wa bain bain at-tulu'i aw awwal al-isfar yace babu laihi ga mutumin da ya kasance yana da wani wuridi wanda ya saba yin shi misalin yana karanta iziyi guda iziyi gudan nan da yake karantawa a cikin sallah ce shafa'i da wutri yake karanta shi ya saba kowane dare yana yi sai barci ya dauke shi bai samu ba damar tashi ba karshen daren ba sai da alfijir ya riga ya keto to a wannan halin an ba shi dama ya yi wannan sallah amma dai kadda ya dauke shi a matsayin al'ada saboda ba lokacin sallah bane ba ya saba yana yi to ga uzurin da ya sanya barci ya hana bai samun bai tashi ba a lokacin da ya dace ba to a wannan halin yana iyawa ya yi sallashi ya sallaci wannan abin da ya saba sallata karshen dare bayan ketawa alfajir ya ce wa awwalul isfari kuma da lokacin da jijija na hudawar rana zai fara duka an ba shi dama a wannan lokacin ya aiwatar da su a wannan shi ke nuna maka bayan hudawar rana babu wani abu wanda ka saba yi wanda za ka rame mai tashi wanda za ka rama shi duk da kasancewar ga wanda ya saba yin sallah wadda take ta dare bai samu ba damar sallatar ta ba sai da rana ta hudo to yana iya sallatar ta sai dai ba zai yi wutari ba yana iya raka'a biyu biyu har zuwa takwas a matsayin wallaha a matsayin salloli ne wanda ya saba yi a dare amma dai ba zai yi ba wutari ba sai dai ya yi shi guda biyu sai malai yake cewa wal hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadisi abi da dalili kuma na gaba hadisi abi sa'id al-khudri yake cewa lalle manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa man nama an wirdihi aw nasiyahu duk wanda yi barci akan wani wirdi na sallolin shi wanda ya saba yi ko kuma ya manta wannan wirdi wanda yake yi yace fal yusallihi idza zakarahu wa idza istayqaza ya sallace shi lokacin da ya tuno da shi ko kuma lokacin da ya tashi daga barcin shi haka dalili na gaba yake cewa hadithi Umar bin al-Khattab hadisi Umar yarda yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa man nama an hizbihi min al-layli duk wanda yi barci akan wani izihi wani wuridi na karanta alqur'ani wanda ya saba yi a cikin dare aw an shay'in minhu ko wani abu daga cikin shi yace fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhri sai ya karanta shi tsakankanin sallar asuba da sallah azawar yace kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a rubuta mai kamar ya karanta shi ne a cikin dare aga wannan dalili ne wanda yake ƙara tabbatar mana hadisi ne wanda Imam Muslim da Imam Ahmad dukkan suka wutar da shi da ashabu sunan kidan a sallolin da ka saba yi da dare kana iya rama su bayan ketawar alfijir ko zawwa bayan hudawar rana a bayan sallar asuba zawwa zawwa sallar azhar ko tsankanin sallar asuba da sallar azhar wallahu ta'ala alam sai malik yake cewa wa fi muwatta malik anim an anna ibnu shihab qala idan muka koma cikin muwatta ibnu shihab yana cewa fa khurujul imami yaqda'u as-salati wa kalamuhu yaqda'u al-kalami mas'alata idan limami ya riga ya huto sallah ko sallah ta nafila an yanke ta babu sallah a wannan lokaci shine ibnu shahab yake cewa idan limami zai huto na juma'a to sallah an riga an yanke ta wa kalamuhu yaqda'ul kalam kuma a wannan halin lokacin da ya huto ya zamna kuna iyawa ku yi hira tsankaninka da kai da wanda yake kusa da kai amma dai da zaran limami ya tashi tsaye ya ce innal hamdalillah to ba wata hira wadda za ku yi da zaran kai hira to kai lagawu a cikin juma'arka وقال الحافظ ابن ابن عبد البر ابن عبد البر yake cewa hadha yadullu ala anna al-amra bil insati wannan yana nuni lalle umarni game da yin shiru wa qat'i salati da tsaye da sallah lokacin inda khutbatil juma'a lokacin da limami yake yin khutba yace laysa bi ra'ayin wa innahu sunna yace wannan ba ra'ayi bane ba bal sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ihtajja biha ibn shihab yace ibn shihab ya kawo hujja da wannan ko da wannan magana tashi yace li annahu khabarun an ilmin alimahu لا على رأي اجتهده بل هو سنة وعمل مستفيد به زمن عمر bin al-khattab wa ghairihi radiyallahu anhum yake cewa ai labari ne daga ilimi daga ilimi wanda ya ji ba wai ra'ayi ba wanda wani ya dora yayi ijtihadi akan shi aka ce aiki ne wanda tun lokacin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana umarni da aiwatar da haka ko tun lokacin umar ake aiwatar da haka da zarar limami ya huto to hutawar limami tana yanke dukkan wata sallah maganar limami kuma tana tsayar da dukkan wata magana ta mamu abinda yake naka shine ka tsaya ka saurari khutba wallahu ta'ala a'lam sai ma yake cewa wa dalilu adamin tanaffuli ba'da salatul juma'a dalilin rashin yin nafila bayan ko karhancin nafila bayan sallar juma'a yace li hadisi ibnu umar radiyallahu anhu dalilin hadisi abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli ba'da al-jum'ati rak'atayn fi baytihi kaza Allah tsira da mun Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana sallatar rak'o'i guda biyu a gidan shi bayan sallar juma'a yace wa lafzu muslim lafazin muslim yake cewa fa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa baya sallan nafila a masallaci har sai ya koma gida yace fa yusalli rak'atayn fi baitihi sai ya sallaci raka'a guda biyu a gidan shi yace wa hadha yadullu ala annahu sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuni lalle manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi kana yansarifu ba'da al-faragh min salati al-jum'a ya kasance yana komawa gida bayan sallar juma'a juma'a wannan kuma ita ce sunna kowace rana in ba a koma gida ba amma iyali gata ran juma'a a koma musu wannan sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko malam isa ya ce wa ƙarƙalar tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fa'iza ƙudiyati salatu idan aka gama sallah fantashiru fil ardi ku bazu a saman doron ƙasa wabta gomin fablillahi ku nemi arzikin ubangiji a ga wannan shi ke nuna maka umarni ne idan aka gama sallah to a huta amma dai umarni ne min babin nadabi mandubi ne kenan ana so mutum idan ya gama sallah ya bar masallaci a huta saboda umarnin da ubangiji ya yi min babin nadab mubahun ne halaka ne ka huta ka tahi ka yaɗin kurkuhuta a yi fafutuka a ta yi a nema ya ce wa kana abu huraira ta radiyallahu anhu idan sallah bin nasi abu huraira ya kasance idan ya yi wa mutane sallah sallar juma sahabi hadhihi aya sai ya yi kira da wannan aya ya karanta wa mutane wannan aya fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah fa yatabadaru an-nasu al-baba kai tsaye daga ya karanta musu wannan aya mutane sai su ringa rigaya rigaya zuwa kofa kowa ya huta ita ya nemi arzikin ubangiji saboda ubangiji ya ya mana magana ya halatta mana bayan sallah mu huta mu nemi fadalar shi ba wai mutum idan ya zamna a masallaci ba ya yi laifi ba a a ka hutan ka tahi ka nema shi ne mafi alkhairi a tare da kai ya ce wa amma ƙaza'ul fawa'id amma dai ka ga rama salloli wanda suka kubce maka fawajibun wajibi ne a tare da kai ba za ka ce ba a ai sallar ta riga yi ta kumce mini shi kenan ai ba lissahin ta yanzu sai mi lissahin ta gaba akwai mutanen da za ka gani sallah idan ta riga ta kumce musu to ta riga ta sha wannan ba ta cikin lissahi shi ne nan mala yake so ya mana tambihi shi ne duk sallar da ta kubce maka baka yi ta a lokaci ba to rama ta wajibi ne kamar yadda sati da ya gabata muka yi karatunmu muka ce sallah ko umarni abinda aka umarce ka ko ban ɗauki misalin sallah to ana yin ta ne in ma ta kasance a da'un au qada'un shine ka yi ta a lokacinta kamar yadda aka umarce ka ko kuma ta kasance ka jinkirta ta dalilin ko uzuri ko kuma a'a da gangam yanzu ta koma maka qada'un ramuwa ce to ramuwa wajibi ne ba za ka ce ba a'a ai lokacin ta ya riga ya huta ta sauka daga kaina a'a sallah idan ta sauka daga kan idan idan idan baka yi ta a lokaci ba har mu gama har mu gama idan har mu kare karatun idan mutum idan ya bar sallah bai yi ta ba to wannan wa wajibi ne sai ya rama ta shine malai yake ce mana aw amma qada'ul fawaiti kaga rama sallah wadda ta kubce maka ko da gangab ko kuma da wani uzuri yace fawajibun yace wajibi ne mutun ya rama ta mata zakara hafi ayi waqtin kana duk lokacin da ya tuno bai yi ta ba kuma a kowane lokaci ta same shi a kowane lokaci ta same ka ya ce liƙauli alaihi salatu wassalam dalilin haɗar shi manza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi man nasiya salatan duk wanda ya mance wata sallah falyusalli ha iza zakara ha ya ce zai sallace ta idan ya tuno da ita wala kaffara ta laha illa zalika batta da wata kaffara in ba ya sallace ta ba lokacin da ya tuno da ita ya nema ubangiji shi ya gafarta abin wa ba wani lissahin a wani lokaci ne in a wani lokaci wannan sallar ka tuno da ita to za ka raba ta an gane idan ba kamar sallah ba hukuncin sallar magariba ba hukuncin sallar nafila za a yi mata ba a yi wannan sallah ce ta farilla duk lokacin da ka tuno ta to wajibi ne ka sallace ta shi ne ayi mun karanta wancan satin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya riski raka'a daya kamun rana ta fada to tabbas ya samu sallar la'asar a lokacin ta wanda ya riski raka'a daya kamun rana ta hudo to tabbas ya samu sallar asuba a lokacin ta kana tashi abinda zaka yi shine karamin wannan sallah wadda take wadda ta barka dalilin barci wanda ka aiwata wallahu ta'ala a'lam yanan za mu tsaya a nan mun zo ƙarshen babin kenan za mu shiga fasali na gaba wanda zai mana bayani akan sharɗan sallah yawa na'am na'am in mutum in zai yi bulaguro ba ajje sallah ba yake yi ba shi wanda zai yi bulaguro an ba shi dama maimakon ya yi raka'a hudu sai ya raka'a guda biyu su kuma wannan salloli guda uku ake ma shi ne salla azahar maimakon ka yi raka'a guda hudu sai ka yi raka'a guda biyu kenan idan kai guda biyu sai ka sallame kuma ƙarar bugo bugo da ƙari don saukin da ake neman maka sai aka ce maka kana iya hada azahar da la'asar lokaci ɗaya ka yi su ko ka yi su a cikin lokacin azahar ko kuma ka yi su a cikin lokacin la'asar la'asar ma idan ta zo sai ka yi raka'a guda biyu maimakon guda hudu kaga muna zamna a gida raka'a guda hudu hudu muke yi kowace ban mu da incin mu rage mu ce a ayi tunda dai saraka'a guda hudu zamu yi ko amma dai idan ya kasance mun samu kanmu a cikin halin bulaguro ubangiji saboda ya sani halin bulaguro hali ne na kumci saboda manzo Allah yana cewa bulaguro wani nau'i ne na daga azaba to idan ka samu kanka cikin halin bulaguro duk sallah mai raka'a hudu to an dauke maka maimakon hudun aka ce maka kai guda biyu sallah azhar sallar la'asar sallar isha'i sallar asuba da amma guda biyu ake yi sai kai biyunka sallar kuma magariba guda uku ake yi ai baka yi ba ɗaya da rabi ba ita kuma babu sallah ɗaya da rabi kenan sai ka yi ukkunka kenan wannan sallolin guda uku a zafar la'asar magariba sai aka ce maka wani an yanke maka za ka yi su guda biyu kuma idan bayan guda biyun da aka yi sai aka ce maka idan ka tashi yanzu kana iya yi idan lokacin sallah a zahar yayi sai ka zo ka yi guda biyu sallah a zawar kai tsaye kana sallamewa sai ka yi guda biyu sallar la'asar kurum ka ƙari yanzu idan lokacin sallar la'asar ya yi ka ci gaba da bulaguranka in direba ne ka yi ta tukinka ba ruwanka sai lokacin da magariba ta shiga idan magariba ta shiga kana da incin ko ka jinkirta ko kuma ka gaggauta jinkirtawa shine jinkirtawa shine idan lokacin magariba gaggautawa shine idan lokacin magariba ya shiga sai ka yi sallar magariba guda uku raka'a ka guda uku kana ƙarewa sai ka yi sallah raka'a guda biyu a matsayin sallar isha ko kuma ka jinkirta sai ka kai ta har zuwa lokacin sallar isha ya shiga ventar ventinar vendezar ventruwazar sai ka tsaya idan ka tsaya sai ka yi sallar magariba sai ka yi kuma sallar isha'i kaga a matsayin ka na mai bulaguro an maka wannan rangwame ka fahimta yawa to sai mutum in bai da lahiya ba a sauƙaƙe mai sallah ba ba wanda shi ne sati rana ya ce a wannan majalisun mun yi karatu muke cewa ba wani abu wanda ubangiji bai ɗauke wa bawa ba in ba sallah ba komi aka ce maka idan ka shiga halin larura ko halin rashin lahiya zaka ga an ce maka an ɗauke maka an maka rangwabi misalin azumi idan ka samu kanka cikin halin rashin lahiya sai aka ce maka bari lokacin da ka warke he karama in rashin lahiya ce wadda ana sa ran ba za a warke ba sai aka ce maka aka ce su da miskini shikenan an dauke maka azumi kaga hajji sai aka ce maka a ai an farlanta maka hajji amma dai in baka da kuɗin da zaka tafi bai zaman to wajibi a gare ka ba in baka da lahiya ko kana da kuɗi in baka da lahiya bai zaman to wajibi a gare ka ba haka zakka ai kaga wajibi ce amma dai sai aka ce maka tun da baka da kuɗi an yi ɗauke maka ba sai ka yi zakka ba mai kuɗi aka ce shi shi ya zo ya yi zakka kaga komi an ɗauke mana idan wani abu ya gitta sai aka ce an ɗauke mana amma dai sallah ita ce aka ce ba a ɗauke maka ba ita in wata rashin lahiya ka shiga ma dama da kai hankali a tare da kai to wajibinka ne kai kai sallah shine a rana ya ce muna karatu na ce masu jiya su ji tsoron Allah ga waɗanda suke jiyar su shine duk lokacin da aka ce lokacin sallah ya shiga mutumin nan in bai iya taba ruwa a kawo mai kasa yayi taimama shari'a he ta ce in babu ruwa ko kuma ka shiga halin rashin lahiya kana iya yin taimama sai a kawo maka kai taimama kurum ka buga ka shahi fuskar ka shahi hannunka ta kasance kamar matsayin arwalla yanzu sallah in baka iya yin ta a tsaye manzo Allah ya ce sai kai sallah a zabne in baka iya yin ta a zamne ka yi sallah a kishin gide in baka iya yi a kishin gide ka yi ta a reran kana mai nuni in hannunka bai iya nuni ka ringa nuni da kanka ka ɗora wa kanka gani nan na yi ruku'i na taso ta kanka kana iya yi ƙalla ma za ka samu a ce a jikin mutum komi ya ƙiya amma dai wuyan shi kanshi ba zai iya motsa ba kana iya yi ka yi sallaka da kanka kana gani ganin nayi rukuyi Allahu akbar kai karatun Fatiha ka karanta wani abu kai Allahu akbar kai kai rukuyi Allahu akbar ka taso kai ka dawo daga rukuyi sami Allahu liman amida Allahu akbar kai sujada Allahu akbar ka taso daga sujada Allahu akbar ka koma sujada Allahu akbar ka meke a kwance kana iya yin sallar ka ba a yahi maka ba ki sanya a wannan halin lokacin da kake cikin rashin lahiya ka ce a ai ba ka yi sallah ba to wadda kun yi wani idan ka haɗu da ubangijinka ku yi hannun riga saboda ita wannan sallar in a wani hali ka kasance ba a yahe maka ita ba ba a ɗauke maka ita ba a cikin bani adam mace ce kaɗai aka ɗauke wa sallah lokacin da take cikin halin haila ko cikin halin biki ita kaɗai aka ɗauke ma haila na'am ashe kamar yanzu wanda ya zo da yake ta neman aure sai aka ce mishi ɗaya wannan don ba ta kirki ba ce kamar ta malalace ya ce ma ba za to da karatun namu karatun sallah ne muke yi kuma kan mu shiga tu wancan yawwa yawwa to bismillah na'am alaikum salam ni ne wanda kasance a wani ƙauye na'am sai kasance ƙauyen irin wani sallar nan ce da ake ɗashashan wadda kama ka taso daga sujida an yi fatiha to sai na gaba a cikin nutsuwa yake to sai kasance ina sallah tare da mata gida to shi wani yana hukunci zan iya ci gaba ko kuma dole in tafi masallaci na in sallah na haka gaskiya shawarar da zan baka ka tafi masallaci kai sallah idan ka dawo sai ka sake sallarka shine aula shine aula tahiyar ka masallaci yana yiwuwa ya kawo gudunmuwa a masallacin kaurace wa masallaci ka rasa kamar koda zai kasance kana shakka sallarsu to amma dai kasancewa yau kana zawa gobe kana zawa wata rana an yi wani abu tare da kai wata rana an cuɗanya tare da kai wata rana ka ba da shawara ka ce a aida an yi kaza an yi kaza za ka shigo cikinsu za a yi mu'amala in ga al'amari kuma yana tafiya yadda ya kafata amma dai in baka nutsu da sallah ba in ka yi sallah to ka koma sai ka yi sallaka ka cika sallaka wannan kuma baka da laihi a wannan agon ubangiji in wacce in ta karɓi wannan ta koma maka nafila in waccan ba ta karɓi wannan kuma ta koma maka sallaka wadda wannan amma dai ban na ganin da akwai maslaha ka ƙaurace wa masallaci bana ganin da akwai maslaha in ya kasance shi ne kaɗai masallaci a garin ka da wutarwa ana sallah da kai in ka koma kuma kai sallaka wannan ba wani abu aka haka wannan abdullahi bin abdullahi bin mas'ud ya kasance yana yana salla a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koma unguwarsu kuma ya limance sa salla kaga wannan riba waccan ta koma mai farilla wannan kuma ta koma mai nafila ina ganin aula ka ka rashin kauracewa masallaci shine abin da yayi saboda sallah a cikin jam'i tana da ladanta sallah da zakai a cikin jam'i tahi sallar da zakai kai daya duk da ka a gidan ma ba kai daya bane ba amma dai jam'i da da maza aka san shi a masallaci nan tahi da da daraja 27 shine yanzu da zan bar gidana in zo masallaci in yi sallah to ina da daraja 27 limkin abin da nayi a gida to kaga ai ladan mai yawa haka da zan tayi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zan tayi fuwasan inda zan tafi a wannan a masallacin a masallacin Makka to zan tayi mil ka gani ai ba kadan bane ba Allahu ta'ala alam sai wajen na tana na bayan an kare da sarki na'am eh hadisi da duniya na farko ya yi magana za mu saurari da sunna da gida da kawo da na'am musa hadisi mutum kana ya zaka yi ya kawo da riwaya riwaya guda biyu ce manzo Allah ya ce in mutum in zai yi sallar sallar juma'a ba raka'a guda biyu nafila bayan sallar juma'a to yayi raka'a guda hudu wannan riwaya ce ta muslim ya kawo to abinda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi baya sallah bayan sallar juma'a a cikin masallaci sai idan ya koma gidan shi yake raka'a guda biyu shi sanya mu a mazhabinmu na malikiya aka karhanta yin sallah ta nafila bayan sallar juma'a in ba a gida ba wannan sunna ce akida daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine amma dai da kai magana wanda wanda yana cikin ikhtiyarat in ibn al-qayyim da malamin shi ibn taymiya sun kawo yacewa muna iya hada hadisin mutun yana iya yin sallah in ai masallaci zaka sallaci wannan wannan wannan nafiloli bayan sallar juma'a to kai kokari ka sallaci raka'a guda hudu sallama guda biyu in kuma gida zaka koma to kai irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raka'a guda biyu shikenan a cikin gida insha Allah na'am kana yi haɗa su kai hudun ka zo gida ka yi biyu shi ne kana iya mana kana iya tunda manzo Allah ya ce guda biyu a afwan ya kasance idan kai hudun ya ce hudu kenan ba batta huce hudu kenan idan kai waccan kenan sai ka bar wannan da su abinda su suke gani shine idan mutum yayi nafila yayi raka'a guda in a masallaci zaka tsaya shine ka tsaya kai guda hudu sallama guda biyu amma dai in gida zaka koma shine kai kai kai kai raka'a ka guda biyu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi kenan sallama guda daya wallahu ta'ala a'lam na'am eh da kai wancan na'am na'am na'am yanzu aka ce idan ya bazu ya ta abinci amma yanzu ya kasance laburin da ake yi in za a yi sallah ana samun wasu lafiya kenan sallar biyu za ta ko kuma limin za ta fi duk inda ka zo sawa'un kana cikin bulaguro ko kuma a ka zo garin da ba naku ba zakka yi kwana ɗaya biyu uku hudu ka yi gaba in ka zo in dai ka shigo masallaci to limami za ka bi babu wata salla idan qimatu salat fala salata illa al maktuba idan ka shigo ka tarsa limami yana sallah to ka bi shi ka samu ladan jami'i kenan wannan kana tahiya idan ka zo kurb limami za ka bi kuma idan ka bi limami bakka da incin ka ce a kai ai mata yi ne bari limami bari yayi raka'a bari ka bi shi an fara sallah da kai sallah azhar ce bari ka yi raka'a biyu ka zamna zaman tahiyya shi ya tashi ya ciko guda biyu sannan kai sannan ku sallame tare da limami a'a in ka bi limami cikawa za kai saboda inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya limami ne dan ayi koyi da shi ba ruwan limami da kai mata yi ne ko ba mata yi ba in dai ka bi shi to cika sallah za kai in kuma ka ga bakka iyawa sai ka tsaya a gehe su gama sallarsu sai ka shigo masallaci ka yi kasarinka ka gama sallolinka guda biyu ka tayyarka ko kuma ka shigo a yi sallah a zahar tare da kai a yi sarka a hudu tare da kai ana karewa ka tashi ka yi raka ka guda biyu ka wuta shi kenan ka gama a zahar da asar yanka wallahu ta'ala alam na'am alaishi na'am na'am na'am bismillah
na'am bismillah bismillah na'am iya hukunci yanzu bayan rafin kuzo ana eh, bayan sallar asuba ana rama rafin kuzo na to tambaya ta harko shi sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai fara karatun shi abinda ake yi shine bayyanawa ko inda aka samu sabani na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ana yin sa a cikin sallah sabanin da aka samu shine bayyana su ko rashin bayyana su ana bayyanawa ko ba a bayyanawa yanzu kun ga akwai mazhabin malikiya a bayyanawa ake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a bayyane amma dai shi idan zaka karanta wa iza wannan me yake da suna wa iza quri alquranu fasta wannan me yake da suna wa in ma yanzakan yanzakan naka min shaitan ko waccan da take karshen suratul a'raf wanda yake bayyana mana idan zaka karanta qur'ani to ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir riwayoyi sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai bude sallar shi ya idan yayi wannan subhanakallahumma wa bihamdika yayi addu'o'in da ake bude sallah yana yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan ya bayyana karatun shi kowace a kowace sallah daga ka taso bismillahir rahmanir rahim harko kana iya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idan ka bude sallarka sannan kuma duk idan ka tashi ka koma alhamdulillah kamun kai alhamdulillah rabbil alamin kai bismillah bismillahir rahmanir rahim ka bayyana karatunka alhamdulillahi rabbil alamin wannan shi dai mulke kan shi saboda ba a samu ba riwaya ba wadda take nunawa ba manzo Allah sallallahu alaihi a asirce yawa amma dai kaga ai sauran mazhabu su su su a bayyana ake yin ta kuma ba za ka mai inkari ba akan dan me sanya yake bayyana bismillahir rahmanir rahim kenan da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim babu wani sabani akan yin su yin su bayyana su shine ake da sabani ana bayyanawa ko kuma a asarta ake yin su amma dai hada mafi rinjaye shine mutum ya asarta sannan ya bayyana karatun shi ba wani laifi ba laifi aka haka ba laifi aka haka sai mas'ala ta biyu shine kasancewar raka'atanul fajr da zarar raka'atul fajr ta kubce maka to kana rama ta bayan sallar asuba shine yanzu muke muka kare karatu ba wata sallah wadda mutum zai iya yi bayan sallar asuba in ba sallah wadda take ta raka'atul fajr ba babu nafila da zaran alfijir ya keto zawwa bayan sallah ko zawwa hudawar rana sai dai idan ya kasance mun yi bayani mutum yana da wani wuridi wanda ya saba yin shi bai yi ba bisa da dalilin barci ko kuma dalilin mantuwa to a lokacin nan yana iya yin shi ko da alfajir ya keto ko kuma ya kasance raka'atan alfajir raka'atan alfajir kuma idan ya kasance mutum yana yin ta ka zo masallaci ko kaga lokaci zai kurace maka tunda aslan raka'atan alfajir manzo Allah yana yin ta a gida Aisha tana cewa daga an zo an cewa manzo Allah wannan Bilal ya zo ya ce mai alfajir ya keto yace yana tashi ya raka'atan alfajir rakawoyi guda biyu tace ba taba ganin ba sallah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaggawa a kansa ba yace kamar raka'atan alfajir saboda ana jiran shi yana karanta wannan al-Fatiha da da kuli kul ya ayyuhal kafirun sannan raka'ata biyu Fatiha da kul da kul huwallahu ahad tace dandanin kai ka ce kamar bai karanta Fatiha ba inji Aisha irin yanayin sallar manzo Allah idan ya zo raka'atan alfajr yana gaggautawa idan idan ya gama raka'atan alfajr din sannan ya huta masallaci wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai da lokaci zai kurace maka ka huto masallaci limami ya riga ya zo ya fara sallah zaka bi limami saboda idan an tayar da iqama babu wata sallah in ba wannan sallar da aka tada mai iqama ba to a wannan halin me zaka yi shine zaka bi limami idan limami ya gama sallah zaka tashi zaka yi raka'atan alfajr waye ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo an gama sallah kai tsaye ya tashi ya kabarta sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me ba an hana sallah ba a wannan lokacin ba yace ai manzo Allah ai raka'atan alfajr ce ta kubce mini bin yi ta a lokacin ta ba ita ce nake rabawa manzo Allah bai ce mai komi ba ita kuma yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah idan ya ga wani abu ya tabbatar da sabban shi bai musu inkari akan ba wannan yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda ta kubce mai yana iya rama ta bayan limami ya kammala ko sun gama sallah asbahi wallahu ta'ala alam abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce mako musu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah iya mana yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka muna tawassali ga wannan zama da muka yi iyayenmu da suka riga mai gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya wasa musu a cikin kabarurrukan su ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk